الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا ashirin ne ko? Ha? Sha nawa? Sha biyu, to a ce sha biyu ɗin, sha biyu ga watan goma, hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi sallam daga Makka zuwa Madina, shekara ta 1447 wanda ya daidai da na turawa nawa? biyu ga watan sha ɗaya na bature ko e miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi wassalam shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ko muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a satin da ya gabata mun fara bayani daga aya ta talatin da bakwai zuwa ta talatin da takwas a cikin suratu yunus alaihi wa ala nabiyina afdalus salati wa atammu taslim sai lokaci ya muna halinsa a shafi na ɗari biyu da sha uku a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya malami Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا وادعوا من استطعتم من الله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين
نعم كما يد muka sani kafin fara tafsiri ana dan tsakaro a dan ciro waɗansu daga cikin matsaloli na zakka na wazilu zakka wanda muna ta ja har zuwa an fara kai ƙarshe ƙarshen su a yau mun shigo cikin zakatul fitr a sati biyu da suka gabata to a yau za mu tashi akan hukmu naqli zakatil fitri lil buldan al ba'ida menene hukuncin zakatul fitri a dauke ta daga garin da aka bada ta ko yankin da aka bada ta a kai ta waɗansu wurare masu nisa an gane ko me hukuncin wannan sun ka ce abu ne wanda yake baya koyuwa cewa musulmi suna cikin asqa'il ard da an ce asqa ana nufin wurare daban-daban an gane ko da sadun ne asqa musulmi sun rarraba a duniya ba ƙasa guda suke ba to sannan kuma waɗansu suna da hali waɗansu ba su da hali kuma haka Allah ya duniyar ba wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq kenan dole sai an yi mai kuɗi sai an yi talaka to kenan malamai sai suka ce to yanzu miye hukuncin ɗaukar zakka daga wani yanki a kai ta wani yanki ina fata an fahimce ni kamar yadda ita kanta zakka ta dukiya shi miye hukuncinta idan muka duba malamai sun yi sabani abinda ake kira al-mawqinu zakawi mawqin wurin da ya kamata a rabe zakka a wani wuri ne ina fata an fahimce ni imamu abu hanifa ya tahi cewa ita abinda ake kira al-mawqinu zakawi baladul wujubi garin da zakka ta wajaba akan mutum to nan zai fitar da zakka idan kana zaune misali a kasar Saudiya an gane ko can kake harkokinka can ka fitar da zakka to yan Saudiya su ne nan al-mawqin az-zakawi ina fata ana fahimta ta tare da cewa kuma sauran malamai sun saba ma Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i da Ahmad bin Hanbal sun ce al-mawtinu zakawi huwa al-balad wa ma yaqrubu bihi min al-qura an gane ko wato gari da kuma garuruwan da suke kusa da shi an gane ko sun kace mimma huwa duna masafatil qasri wanda bai kai masafa ta ta, ta kasaru ba kenan duk inda daga garin da kake har zuwa inda duk in ka kai kasaru ba ta kama ka ba suna faɗin a cikin yaren fiqihu kaji an ce burdi kaza ko farsahi kaza misali na tafiya an gane ko ga waɗanda suke ganin wannan duk da yake sun ce kawai abinda shi ba a yanke kilomita ko ko miles sai dai a ce a'a inda mutane sun ka ɗauka balaguro shi ake ɗauka balaguro domin yanzu in ka ɗauki waɗansu garuruwa sai kai kilomita hamsin baka fita cikin gari ba ka kuma daga wani ƙauye zuwa wani ƙauye kilomita ashirin ne amma balaguro suka ɗauke shi ba sani ko mun fahimta ba shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ya daga cikin masu wannan fahimta ina fata ana fahimta ta to amma sai malamai sun ka ce wannan magana da suka ce kawai za a hankalta ma wurin da mutum zai balaguro ya kamata a dan duba ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yace abinda ake kira al-mawtinu zakawi huwa al-iqlim shine yanki ma'ana in an ce yanki ba dole ba sai inda kai yini ake dauka balaguro ko da ya wuce wurin da zaka balaguro misali muna iya dauka cewa jaha kaga jaha ai tana da fadi to kenan yan jaha su suka fi cancanta ba dole ba sai ni sai misali in an ce ba sai wanda tsakaninku da kai da shi ba kilomita kaza na bai kai kasaru ba in dai mutum yana cikin wannan jihar ko yana cikin wannan yankin ya halatta a bashi so sai malamai suka ce wannan matsala tana buƙatar tahriru muhallin niza a tantance wurin da aka yi sabani suka ce ittafaqa al-fuqaha malaman fiqh sun yi ittifaki ala anna ahla kulli baladin cewa mutanen gari ko wuri aula bi sadaqatihim min ghairihim sun yi ittifaqin cewa su kafi cancanta a inda kake su ne mafi cancanta sannan kamar tafaqu ala mashru'iyyati naqli zaka sun yi ittifaqi ana iya daukar zaka a kai ta wani wuri min mawdi'iha daga garin da aka fitar da ita izastaghna ahlu dhalika al-mawdi'i an zakati kulliha aw ba'dihha idan mutanen garin suka wadatu daga zakka gaba daya kamar yadda muka fara bada misali kamar kasar Kuwait misali ko ko sashen mutanen garin sun wadatu da zakka to ana iya adiba a kai ta sun yarda da wannan sun ka ce wakhtalafu fi hukmi naqliha sun yi sabani wajen ciratar da zakka kina a fita da ita ko a kai ta wani wuri idza kana fil baladi mustahiqqun laha in cikin garin da ake ko bagirin da ake akwai mai bukatata ala aqwalin sun yi maganganu daban-daban ga wasu daga cikinsu magana ta farko la ya juzu naqlu zakati anil balad alladhi wajabat fihi suka ce in dai akwai mabukata an gane ko to bai dace a ciratar da ita ba magana ta biyu yukrahu naqlu zakati anil balad alladhi wajabat fihi an karhanta cewa a ɗauki zakka a kaita daga wurin da aka fitar da ita li ghairi qaribin in ba dan uwanka bane na jini ko ko wa ahwaj ko ko a samu mafi bukata wa huwa qaulul hanafiyya kenan su hanafiyya suna ganin cewa in akwai dan uwarka ka fitar da zakka daga kasar America akwai yan uwarka a kasar misali mu ce Gabon to ya halatta ka tura musu saboda yan uwanka ne ko kuma a'a akwai mafi bukata nan akwai masu dan abincin su na wata daya can kuma wasu su mutane ne ana yaki ba su da abincin da za su ci to ya halatta a kai musu qaulul hanafiyya kenan me ya hujja waɗanda sun ce ba a ɗaukar zakka sun kafa hujja da hadisi na Abdullahi yau abin nan Abdullahi ibn Abbas radiyallahu an lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura Mu'adh zuwa ƙasar Yaman yace fa a'limuhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu fi fuqara'ihim ana mayar da zakkan na cikin mi cikin talakawansu sun kace to kenan wanda ya nuna su za a ba ina fata an fahimci sun kafa hujja kuma da asar na Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wanda lokacin da Mu'az ya turo mishi wato sulusu sadaqatin nasi sulusin zakkan mutane sai sayyidina Umar ya ce lam ab'aska jabiyan ban tura ka ba mai mai karko zakka ka turo mini sannan akwai wani asar wanda an karwaito daga mu'adh dan jabal duk da yake na dan rauni suke cewa annahu ruwiya an mu'adh ibn jabal radiyallahu an annahu kataba ya rubuta man kharaja min mikhlafin ila mikhlafin mikhlaf na ana nufin wato wani bangare na ƙasa ina fata an fahimci ni yare ne na ƙasar mutanen yaman suna amfani da shi suna nufin wato yanki jam'in shi makhalif an gane ko ma'ana wanda ya fita daga wani yanki zuwa wani yanki fa inna sadaqatahu wannan sadaqar tashi wa ushrahu da kuma ushr zakka shi kenan ta eh, abin noma tunda ushri ake fitarwa ko ko rabin ushri in an yi aiki da hannu ko da injin a wannan zamani yace to fi mikhlafi ashiratihi tana daga cikin mikhlaf zakkar shi tana nan yankin ashiratihi inda yan uwanshi suke kenan inda kake da zaka fitar da zakka to wannan asali na dan rauni sannan kuma sun kace annal anna fuqara al baladi talaka wanda suke cikin yankin da shi mutun zai fitar da zakka qad tala'u ala amwalil aghniya sun san sun tsinkayi dukiya domin in kana da kamfani ko kana kasuwanci ai an san kana da kuɗi wa ta'allaqat bihi atma'uhum wadayinsu da tsammanin su ya ratayu inji malaman zauri kenan wan naql yuhishuhum kaga in an ciratar da ita an ce a ba ga na kusa an ce a ba da nesa kaga za a samu matsala su ko waɗanda suka ce ana fitar da ita adillatul qawlu thani sun ka ce to na farko karahiya za a ɗauka ba wai cewa za a yi haramun bane na biyu ri'ayatu haqqil jiwari fi daf'iha li ahli albalad duna naqliha li ghayrihim min al ab'adina an gane ko ri'ayatu haqqil jiwar za a hankalta ma haƙƙi na makwabtaka ina fata an fahimce ni shi yasa sun ka ce aula abada ta saboda abin nan amma karahaya ne don an ɗauka an tai an bada wani wuri to sai malamai suke cewa asalin zakka a bada ta ga mutanen da mi suke a wannan wurin an ba suka ce shine zance mafi inganci ba za a fitar da ita ba an gane ko sun kace illa anna zalika la yamna'u min naqli zakati wal khuruj anil asli ana ihta daga asali na basu idza ra'a ahlul ijtihad an gane ko idan ma abuta wato ijtihad kamar kace kokari kenan ijtihadi sun kaga akan haka sun ka ce to amma za a hankalta ma maslaha ga maslahohin da suka kawo sharuɗa dawabit an gane ko sun ka ce wa min suwar tilkal maslaha an yakuna fuqara'ul baladil akhari ashadda hajatan talaka wanda ke wannan ki su manto suna da bukata kwarai ana cikin yaki to ku daga ba yaki kuce ba kuma kuna dan samu abincin da kun ci to ko da za a dan yayyafa muku su ma wadanda ya kamata a basu domin sun fi ku bukata sun ka ce abu na biyu an ya kuna manƙulu ilaihi ƙariban muhtajan ya zamanto ƙariban ɗan uwa ne muhtajan mai bukata ba wanda bai da bukata ba na uku an tunƙala zakatu min baladiha ila man huwa anfa'u lil muslimina min al fuqara a ɗauki zakka a kai ta zuwa ga wanda ya fi amfani da ita daga cikin talakawa ka ahalil ilmi kamar ma'abuta ilmi wa talabati da ɗalibansa za ku ga masu kuɗin saudiya suna ba da zakka sai a ɗauko ta sai a rarraba ma malamai da suke a waɗansu ƙasashe na duniya mi yasa saboda malaman nan suna karantar da 'ya'yan al'umma kaga ko da saudiya akwai talaka misali to tana yiwa shi talaka ne yana neman abincin shi bai karantar da kowa su ko waɗanga idan babu an gane ko musamman ƙasashen mu da ba kowa ne yake hankalta ma muhimmancin masu taimakon al'umma ba to kaga makaranta za ta mutu sai ka karantar shekara guda hatta da iyayen da ya kamata su ba da dala goma goma ba su bayarwa to kaga idan aka ce ba za a samu ba bi za a yi ƙarshe ilimi zai tozarta Allah ya muna mai kyau to shine sun kace abin da yake bayyana fa yatabayyanu mimma taqaddama mashru'iyyatu tawzi'i zakati fil balad alladhi jumi'at fihi kenan zakka ana bada ta ne a garin da aka hada ta can inda aka aka kenan aka samu wannan dukiyar amma wa yajuzu naqluha ya halatta a dauka ta a kaita ila baladin akhara zuwa ga wani gari daban wafqa dawabit taliya amma sai an hankalta ma ka'idodi ga su na farko wujudi wato wujudu musawwirin shar'iyyin a samu dalili musawwir abinda zai bada dama na shari'a yuqaddiruhu ahlul ijtihad ma'abuta ijtihadi malamai waɗanda sun kai ijtihadi so ga cewa ya kamata abu na biyu admu naqli zakati kulliha ka a ɗauki zakat gaba ɗaya min albaladi ma dama fiha mustahiqun indai akwai bukaci kenan sai an ba waɗanda yake suna nan dan in ba a basu shi zai sa a samu wato kiyayya har ya kai waɗansu ma suna iya haura ma cikin gida su kashe ka Allah kai mu da tsari abu na uku kaunu tariqi ma'munan an gane ko hanyar da za a bada zakai zaman to amintacciya ce ko hanya ce wanda za a je a kai ko hanya ce ta transfer ko ma menene ya zaman to amintacce ne li anna zakata wato domin ita zakka mustahiqatun lil ghairi ta wani ce kenan bai dace a dauki dukiyar mutane ba tunda kai mai kuɗi ko ko wani ko dan fuwan na ya kwashe ta kai dai ka riga ka haitar bai yi ba sai an tabbatar da cewa inda za a bayar da ita abin da yana yiwuwa mun ji wannan to wannan shine karshen wannan babi a gurguje yanzu sai abin nan kaɗan daga ciki na ganin sati biyu in Allah ya so da sati mai zuwa da na sama wannan matsaloli mu'asira na zakka za su zo ƙarshe sai a yi bayanai da ya kamata ɗaliban ilimi su ƙara faɗaɗa bincike game da irin wannan fanni domin fanni ne mai amfani akwai shi cikin ilimin muka daban-daban wallahu ta'ala a'lam malam mu dawo cikin tafsiri am yaquluna iftara am yaquluna iftara قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين نعم idan kamar yadda muka sani manhajinmu na tafsiri yana tafiya ne akan tsari guda hudu an gane ko ko matakai guda hudu mataki na farko ilmul munasabat a faɗi munasabar aya tsakaninta da ayar da ta gabace ta ko ko ayoyin da ma suka gabace ta haka ne ko ba haka ba abu na biyu sai mu zo zuwa ga bi zuwa ga asbabun nuzul in akwai wani lokacin kuma muna farawa ne da asbabun nuzul sannan mu zo zuwa ga ilmul munasabat ko ba haka ba mataki na uku shine sharhul mufradat wanda muna amfani ne da tafsiri na jalaleni mataki na hudu sai mu bijiro da mas'alolin da suke karkashin aya gurgudon abin da Allah ya hore mu da ilmi haka ne ko ba haka ba to am yaquluna iftara babu wani sababin nuzul kai tsaye wanda dai ni kai gare shi amma cikin ilmul munasabat mun yi bayanin cewa dalilin kawo wannan saboda kafirai an gane ko suna cewa alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kirkira shi saboda bayanin alqur'ani ya gabata ko ba haka nan bane don Allah ya ce akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum suna mamakin a ce Allah ya turo mutum to kaga shi yasa sun ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya kirkira shi shi yasa ma ibnu ashur ya ce har suka yi suna ganin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kamata ya canza alqur'ani Allah ce wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'a na'ti bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu ko ba haka dan bane kaga tunda inda sun san sun yarda da magana Allah ne ai ba su cewa shi ya canza magana Allah amma saboda suna ganin kamar magana sace ce suka ce iti bi qur'anin ghairi hadha aw badilhu ka zo da wani qur'ani wanda ba wannan ba ko ka masa gyaran fuska ina fata ana fahimta ta ibnu ashur yake cewa a karkashin wannan aya aw badilhu an gane ko ma'ana ba wai suna nufin manzo Allah sallallahu ko da zai zo da wani alqur'anin a kaddara ko ya yi masa gyaran fuska ba wai sai in ya dace da son rasuli za su karba domin da za a canza qur'anin gaba daya amma sai a kawo ayoyin da suke zagin allolin su za su yarda da shi kaga kenan abinda suke bukata Allah ya koma yaron su ya kawo musu irin abin da suke so tunda in so dubu za a kawo ayoyin da ba su yi musu ba sai su ce a canza kaga dan adam kenan da tsiya eh bai ma yadda da cewa ba Allah ya faɗa shi ya fi sai dai ya ce a ai kaza ai kaza to kaga cikin da'awa in ka fahimci mutum na da irin wannan akida kai hattara da shi eh sai ga wani ka kawo aya da hadisi ya kiya karshen me yake so a bi son shi to in kowa son shi za a bi kenan kuma ba addini za a yi tunda kowa yana da son rai Allah kai mu da tsari to am yaquluna iftara ابن عاشور أتكن التحرير والتنوير يتي أم لل... للإضراب الانتقالي إضراب إضراب انتبه كلمة إضراب إن أنك أنفاني لإتا على رب تنزامني تنعرف نياج إضراب إن أنت تكن كسا أكوي إضراب abin da suke kira strike da English ko kuma uh, grave da Faransanci an gane ko we are on strike ma'ana suna yin grave kenan ina fata ana fahimta ta to shi ake nufi da idrab sannan idrab wani lokaci da larabci tana nufin ka sa a buge wani darabahu ya buge shi adrabahu ya sa shi ya buge shi to amma nan al-idrab ba haka take nufi ba tana nufin idrab a tashi daga wata magana zuwa wata magana ko kuma idrab kala biyu ne akwai al-idrab al-ibtali shine a tashi daga wata magana zuwa wata magana don a ɓata magana da ta gabata shine al-idrab al-ibtali akwai al-idrab al-intiqali shine a tashi daga wata magana zuwa wata magana amma ba don a ɓata magana da ta gabata ba mun gane da kyau don kaka ce al-idrab a tafka mai magi ba haka ka ba ɗalibin ilimi eh yace am sunanta lil idrab al-intiqali daga tashi zuwa wata magana zuwa wata magana minan nafi ila istifhamil inkari daga annafiyu an tashi daga mi tunda mun ce intiqali an tashi daga kore wani abu ila istifhamil inkari zuwa ga tambaya ta musu at-ta'ajjubi ta ban mamaki ko ta mamakarwa inji malaman zauji muna ganewa domin Allah ya ce wa ma kana hadha al-qur'anu an yuftara min dunillah kaga wa ma kana hadha al-qur'anu ayna fihi shi kuma am ya ƙulu naftara tambaya ce kaga intiqalun minan nafi ila istifham al-inkari at-ta'ajjubi kuma wagga tambaya ta musu ce Allah na cewa am ya ƙulu naftara yanzu suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kikira al-Qur'an yanzu kaga musu ne Allah yake musu kuma abin mamaki ne su ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ya kirkira al-Qur'ani yace wa huwa irtiqa'un in an ce irtiqa shine kai ta sama sama sama sama sama sama kana tashi sama amma nan irtiqa ma'ana ƙara ɗaukaka magana ne bi ibtali da'awahum Allah ya ƙara ɓata da'awahum riya wasu da suka yi inji malam mazuri kenan magana da suka faɗa an yakuna alqur'anu muftaran min dunillah da sun ce alqur'ani kaga shi ne an kai ba daga wajen Allah yake ba wani Allah ne ya kirkira shi kaga bayan ya ce wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah kaga ya warware magana su sannan kuma ce am yaquluna iftara kaga tambayar da ya ta musu ce ba don an yarda da abin da sun ka faɗa ba kaga an ƙara ƙarfafa ƙaryatar da su da ɓata magana su da cewa alƙur'ani ba daga wajen Allah yake ba mun gane hau saboda ka san abin sai an yi shi ɗai bayan ɗai kuma sai an yi shi mi dalla dalla eh kamar yadda bahaushe yake cewa wasu sun ka ce filla filla wasu sun ka ce kwatta kwatta to don hausa da ka sani sai ka riki eh ko ba haka ba to yanzu mun samu ilmul munasabat yanzu sai mu dawo zuwa ga sharhul mufradat da an ka ce am yaqulu naftara mai jalalain yace am bal kenan am bi ma'ana mi bal a aha in ji malaman zauri sai ya kaddara alhamza a yanzu tambaya ake yi a a yanzu yaquluna suna cewa iftarahu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkira alqur'ani ikhtalaqahu muhammad shi ya kirkira alqur'ani shine ikhtilaq ka kirkiri ƙarya in haza illa ikhtilaf ba anan bisi ya halicci alqur'ani ba qul ka ce da su fa'tu bi suratin mithlihi ku zo da sura tamka alqur'ani fil fasahati amma wadda ta zo daidai da alqur'ani wajen fasaha an gane ko malam bahaushe ma wato fasaha shi kace ko husaha ko fasaha fasahar zamani amma wasu fasaha da sinu ne suke cewa amma da larabci da mine da sadun ne walbalagati da kuma fil fasahati wal balaga wadda suran nan ta zo irin alqur'ani wajen fasaha da balaga ala wajhi iftira'i wadda ta fuskar kirkirawa ne ina fata an fahimce ni fa innakum arabiyuna ku larabawa ne ana cewa al'urbu ana cewa al'arabiyuna sannan ana cewa al'arabu ko ba haka nan bane yawa larabawa to ku larabawa ne an gane ko fusaha'u jam'i ne na fasihun sai a ce fusaha'u ku masu fasaha ne misli irina ko ba karan bane kenan bai dace ni mutun irin ku ba cikin ku na tashi in kawo abin da dukkan ku ba za ku iya kawo ba wannan nuna alqur'ani gaskiya ne shi yasa america ta yi wani alqur'ani a 2000 in ban manta ba tsakanin 2006 zuwa 2007 suka yi wani qur'ani sunan shi furqanul haqq ana nan ana nan furqanul haqq ya bace shiru eh an yi ruwa an dauke ko ko shiru mallan ya ci shirwa sannan suka yi wani alkur'ani shi kuma a nan zuwa 2013 ko zuwa 2023 ne ko da 24 zuwa da biyar dai yan shekaru nan da sun ka gabata suka yi wani qur'ani sun ka samai musallasu tauhid wanda an kai tarba shi can kasashen khaliji irin su kuwait kaga musallasu tauhid musallaf kaga uku aqida ta Allah uku ce aqidat taslif trinity ko trinity at-tauhid kuma kaɗaita Allah ya za a yi da cewa Allah uku na da cewa Allah ɗaya ne kuma su haɗu kamar nan na nijar suka ji an ce mallam boka wai mutum mallami na kuma boka ne fi anin wahid eh aka ba zai yiwa ba mallan shine mai cewa ai tauhidi boka kuma shine wanda yace ai shirka ya za ya ce mutum mallan boka bai yiwa ko dai ya zan mallan ko ya zan mi ko ya zan boka ga ai wasa da hankalin mu dan haka babu wani musallatu tauhidi ƙarya ne eh ƙarya ce zalla wad'u ku kira lil i'anati alaihi don wanda zai taimaka muku inji mai jalalaini kenan kan ku kirkiri irin alqur'ani man istata'tum duk wanda kun kaso min dunillahi wanda ba Allah ba ai gairahu in kuntum sadiqin har in kun kasance masu gaskiya fi annahu iftira'un cewa alqur'ani kage ne falam taqdiru ala zalika buku samu ikon ya hakan gaba falam domin lam tana mai da abu ya koma madi lam kuma tana nufin mi abu zai zo gaba shi yasa Allah ce fa illam taf'alu sai ce mi walan taf'alu lam taf'alu buku aikata ba walan taf'alu kuma har abada ba za ku aikata ba to kaji abinda bai jilare ne ya kawo a gurguje yanzu kuma sai mu dawo zuwa ga wato abin nan bayanai am yaquluna iftara mas'alolin da zamu fitar mas'ala ta farko ita ce mas'alar take da alaka da hadda alqur'ani malaman hadda alqur'ani sun kace an gane ko shi am yaquluna iftara a cikin alqur'ani guda biyar ne na fata an fice ni inda ka je am yaquluna iftara cikin qur'ani sun kace biyar ne na farko wannan da muka karanta am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mislihi ko ba ka dan bane nabi kuma yana cikin suratu hud am yaquluna iftara قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات cikin hudu ashir suwarin ne ina fata an fahimce ni sai na uku kuma am yaquluna iftara qul in iftaraytuhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimuna ko ba karan bane na uku kuma yana cikin suratu as-sajada am yaquluna iftara bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtaduna ko ba karan bane na biyarkin kuma am yaquluna iftara qul in iftaraytuhu fala tamlikuna li min allahi shay'a huwa a'lamu bima tufiduna fi kafa bihi shahidan bayni wa bainakum wa huwal ghafurur rahim a cikin suratu al ahqaf ko ba haka bane a satin biyu da sun ka gabata mun zo mun ka ce qulillahu a cikin alqur'ani guda 14 ne ko ba haka ba wannan magana akwai kuskure cinta qulillahu a cikin alqur'ani guda 13 ne waɗanda mun ka kawo amma qul allahu adina lakum shi yazan cikon na 14 ina fata bai ce ni kuskure yana iya zuwa ko bai zuwa eh kuskure zo sai ka hadi jawabi kuskure dama ashe shi qul allahu adina lakum shi ne cikon na 14 din to sai ni manta in ce qulillahu shi asha uku qul allahu adina lakum shi komi shi a cikon na shaɗu da ke shi ba ƙulillahu ba ne sai kuma ƙulillaha a abudu shi a shi ɗaya ƙulillaha a abudu mukhlisan lahu dini shi yasa in kuskure ya bayyana biyar kamata a yi a gyara in ma baka gyara duniya ba lahira zaka gyara kuma gyaran bai da unwani a to eh gaskiya gaskiya ce kawai kai aiki da ita ina fata an fahimce ni Allahumma amin to am yaquluna iftara shin ko suna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya kirkira alqur'ani qul fa'tu bi suratin mithlihi kace ku zo da sura tamka alqur'ani anan akwai wadansu bayanai da ya kamata mu kawo eh imam suyuti a cikin littafin sa al-itqan fi ulum alqur'an a cikin wato wujuhu mukhatabatihi nau'uka na khitabi na qur'ani wadanda guda 34 eh guda 34 da imam suyuti ya kawo cikin tafsirin da ya gabata ina ganin cikin azumi mun taba kawo su ne ko ba na azumi bane almuhimmu to daga cikin wujuhu mukhatabati alquran akwai khitabu ta'jizi dike da kyau cikin 34 yanzu guda na ɗaya zan faɗi tun da na taba faɗin su an gane ko kuma ko ban taba faɗin su ba ma misali in nace maka shi na wuri kaza kenan sauran ka koma ka dibi littafin ka gano su an gane ko balanta na mun taba karanta su in an ce mi ake nufi da khitabu ta'jizi shi ne ƙur'ani zai yi magana da kai amma ba amsa yake son ka bayar ba don mine saboda a nuna maka ta sa'uka domin da Allah ce fa'atu bi suratin mislihi ni amma da shi da Hausa ko kawo ko to ai an ce ka kawo ai sai abin da zaka iya ne ko to ai kuma Allah ya san ba za su iya ba dan shi ne ce fa in lam taf'alu sai ce ni walan taf'alu kenan ba Allah yana nufin su kawo bane Allah ya san ba za su iya ba amma an kalubalance su ne dan a nuna musu kasawar su mun ji wannan da kyau sannan kuma imamu suyuti a karkashin wannan aya idan muka duba tunda tana magana ne kan ijazul qur'an sai da ya keɓe babi akan al-ijaz al-qur'ani yana da kyau ɗalibin ilimi ya duba a cikin abin nan al-itqan fi ulumil qur'an a cikin al-ijaz al-qur'ani sai da imam suyuti ya kebance babi yayi bayani akan an-naw'u ar-rabi'u was-sittuna yace fi ijaz al-qur'an yace akwai malaman da sun kai bayani akan ijaz al-qur'ani daga cikin su akwai imam al-khattabi da rumbani da zamalkani da imam razi da ibn suraqa da qadi abubakar al-baqillani da ibn al-arabi an gane ko to sai dai sai an yi hattara yan balaga sun yi ijazul qur'anul bi sai su yi tawilin ayatu sifat nan sai an yi hattara da wannan muna gane tunda akwai musamman mu'tazila suna da karfi cikin ilimin cikin ilimin abin da cikin ilimin balaga amma shi ijazul qur'an malamai suna kasa shi tashin farko gida biyu akwai al-i'jazul ilmi akwai al-i'jaz al-lughawi duk da yake i'jazin qur'ani yana da fadi kwarai da gaske in ka duba cikin littattafan da hay'atul i'jazul ilmi fil qur'ani was sunna ta kasar Saudiya wadda aka kashin Rabitul Alamul Islami sun kawo nau'i na ijazi na Qur'ani guda 11 amma ba shi ke nuna su kadai bane akwai i'jazul bayani akwai i'jaz wato abin suka kira albalaghi akwai al-i'jazul lughawi akwai al-i'jazul ilmi akwai al-i'jaz ga sunan dai daban-daban daban-daban da al-ghaibi da sauransu muna gane wannan da kyau dan haka dai wannan suna nuna i'jazi na alqur'ani mun gane wannan ko to am yaquluna iftara shin kafirai suna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya kirkiri alqur'ani qul fa'tu bi suratin kace ku zo da sura intabe fa'tu ku zo mun kace khitabut ta'jiz ne ba ana nufin za su iya kawo ba dai kenan na biyu ustaz doktor professor na tafsiri da yake garin Kano wanda ake kira ustaz doktor Kabir Yunus an gane ko rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin ba dan ya rasu ba ko ba haka ba a'a kawai dai mu musa addu'a don ba sai mutun ya mutu bari ake cewa Allah ya ji kanshi ko eh ba hausa ba sai ce Allah ji kan mallan eh Allah ji kan mallan kaga ji kan mallan kenan Allah ya gafarta ma mallan ai amma kuma yana da rai tunda gafara ai ana neman ta ko a kowane lokaci yake cewa a babi da yake cikin littafinsa manhajul bayanul qur'ani yake cewa akwai abin da ake kira al-udulul qur'ani rike da kyau shi udulul qur'ani babi ne mai fadi kowace kalima ta al-qur'ani kowane harafi ana iya samun al-udulu a cikin shi me yasa aka kawo kaza ba a kawo kaza ba kenan duk kalmomin qur'ani wannan ya shiga cikin su muna fahimta ko yawa to sai yake cewa qur'ani za mu ga cewa kalima ta wato fa'tu ita yake amfani da ita a matsayin fi'ili amri amma fi'ili na ja'a duk inda zo cikin qur'ani qur'ani yayi amfani da ja'a an gane ko kuma yayi amfani da ji'a an gane ko amma bai taba an gane ko amfani da fi'ili amri na ja'a ko da inda ja'an ya zo qur'ani bai amfani da shi qala in kunta ji'ita bi ayatin sai ce min fa'ati biha bai ce faji biha ba muna ganewa saboda kalima ta ji yace ta hi nauyi kamar yadda malamai suka ce bisa ga ni bisa ga kalima ga fa'at mun gane wannan to malam ya faɗa ba ni ni faɗa ba am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithli kace ku zo da sura tamka alqur'ani in ka diba cikin tafsir aljami li ahkam alqur'an na imam alqurtubi yake cewa bi suratin min mithlihi wasu sun ce damiri mithlihi yana koma zuwa ga min zuwa ga alqur'ani wadansu suka ce a'a fa'tu bi suratin mithlihi ku zo da tamka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin da bai yi karatu ba bai taba zuwa makaranta ba ya gagari dukkan al'ummar da ya tashi cikinta. Kaga mu da kahin ka gagari mutane a wani bangare sai kayi sai kayi karatu ka koya sannan a san ka iya. To amma ba a koya maka ba kuma ka kowa. Kaga ai bai yiwa. Ba sani ko mun fahimta ba. To kaga wannan yana nuna a ijazi na Alqur'ani. Eh wannan magana akwai ta. Ka ji dai abin da wadansu malamai sun kace. Wad'u man istata'tum ku kira wanda duk kun kaga dama man istata'tum min dunillah wanda kun kaga dama kuma bayan Allah in kuntum sadiqin har in kun kasance masu gaskiya ko ba karan bane eh kenan in kuntum sadiqina a wajen malaman kufa jawabu sharti dalla alaihi ma qablahu kenan in kuntum sadiqina fatu bi suratin mithli fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna in kuntum la ta'lamuna fasalu ahla dhikr a'a malaman su ko basra suka ce jawabu sharti mahdhufun dalla alaihi ma qablahu kaga da duk dai wuri guda da ake kewaye tunda in zaka kaddara shi zaka kaddara in kuntum sadiqina fa atu bi suratin misli ko kuka ce a'a shine in kuntum sadiqina fatu bi suratin mithlihi al-mutaqaddim kaga da dai ana min ana nan wuri guda inda an ka tuma na an ka ni na an ka hado sha'ir yace ka annana wal ma'u min hawlina qaumun julusun hawlahum ma'u kasan idan mutum na bahafi in babu ma'lumat sai ka iske abu guda ya maimaita mishi jumla ta kai 20 allafu wa dauranu suke kiran shi cikin ilimin bahasi to in kace ka annana wal ma'u min haulina kace ruwa muna zamane ruwa suna kewaye da mu kuma in kace qaumun julusun haulahum ma'u yomi an ka kiran ha aga ana wuri guda shi yasa galibin wanda bai da ilimi sai kaga da ma'lumati sun kare kullun eh hikimar da ya iya ita ta shiga dan canza ma kalimomi sai shi sake to ana sauraren shi sai a ce kai mutumin gare wuri guda da shi ba ka bincike dole ai saurin cin maka don haka ku tashi zuwa bincike ɗaliban ilimi ko in ce mu tashi zuwa bincike ya ku ɗaliban ilimi an gane kutun da duk ɗaliban muke ala ayyati hal i'jazul qur'an a cikin alqur'ani mataki mataki yazo an gane ko kaga nan Allah ya ce a kawo sura guda am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi su kawo sura daya an gane ko daga farko sai fara da alqur'ani gaba daya falyatu bi hadithin mithlihi إن كانوا صادقين قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض sai an ka dawo sura goma a cikin suratu hud am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat sun ka kasa an ka ce to yanzu a dawo sura daya am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqina can cikin bakara kuma da aka zo ba a ce qur'ani ba ba a ce sura goma sai aka dawo dai mi sura daya an gane ko saboda can yanzu an koma ina an koma madina bakara madaniya ce to ba a bukata a ce su kawo qur'ani su kawo sura goma tunda ma makkan sura guda an kasa to a madina ba a bukata a ce qur'ani da sura goma wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin nan wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin cikin suratu yunus ijazul qur'ani shi yasa babban mu'jiza ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine alqur'ani da technologyin ka da makaman nukiliyan ka da institution ka da jami'o'in ka da profesoshin ka da resharshikin ka da duk abin da kaka takama da shi qur'anin nan dai ku kawo irin shi duk shi yasa Allah ya ce ba wai mutane ba har aljannu da aka cewa kaza kaza ba an ce aljani ba shi da maiguwa to la'ini shi ta ma'atil insu wal jin eh boka in ka iya misali ga kawo irin alkur'ani yake nan gura wa mutane ƙarya kaza kaza kaza kaza mallaman nan dai da sun ka karanta qur'ani su za su rinjayi profesoshin duniya shi yasa malami bai da sanari gashi nan kuma ko na laraban sai an yi a hankali ya tsaya karantar da 'ya'yan al'umma profesa a america ya yi bincike ya yi taima musulunci sharri kuma ƙarshe ya yi kumiya wannan dai da ake ce ma ba ƙauye da shi zai nasara duniya da lahira wannan shi ne gaskiya don haka babu ruwanmu da wani twakale twakale da wani mutum allah ya muna mai kyau malam mu je aya ta gaba allah ce bal kazzabu bi malam yuhitu bi ilmihi بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين نعم kamar yadda muka sani muna farawa ne da ilmi da ake kira ilmul munasabat an gane ko in mun kare da shi tunda ba mu samu asbabun nuzul ba sai mu je zuwa ga sharhul mufradat mu dawo zuwa ga bayanin wato mas'aloli sai Allah subhanahu wataala ya ce bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi an gane ko kenan sun yi gaugawa ƙaryata abinda ilimin su bai kewaye da shi ba an gane ko ibnu ashur a cikin littafin sa at-tahrir wa tanwir yace bal idrabun intiqali yanzu ne mun gane idrabun intiqali ko tashi daga wata magana zuwa ga wata magana an gane ko amma ba don ƙaryato magana ba dan inda ibtali yace yace li bayani kunhi takdhibihim dan ayi bayanin haƙiƙanin ƙaryata wasu wa anna halahum cewa halinsu fil ko ko tabbas halinsu fil mubadarati bit takdhibi mubadara da suka yi gaugawa karyatar da alqur'ani qabla ta'ammuli kafin su tsaya su yi dogon su yi zurfin tunani da dogon nazari an gane ko a ajabu shine mafi ban mamaki min asli takribi daga karyata wasu ma'ana yin gaugawa karyatawa ta hi karyatawa ban mamaki tunda yana da kyau kafin ka karyata abu ka samu mi dalili da hujja yana da kyau kafin ka gaskata abu ka samu mi dalili da hujja yana daga cikin wautan mutane da mutane sun faɗi wani abu kan wani kan wani mutum babu hujja babu dalili kawai sai ka yarda kaga wannan ai bai dace ba to mu da yawan mu haka nan da ya kamata in kace abu haka yake a kawo ni dalili shi hukunci yana buƙatar hukunci shine ka tabbatar da wani abu akan wani abu ko ka mi ka kore wani abu daga wani abu to in kace abu kaza haka yake ina dalilin ka in kace abu kaza ba haka yake ba ina dalilin ka wannan shi yasa kuka ganin da'awa ta sunna ta yi ƙarfi ƙwarai da gaske domin idan ahli sunna ce abu kaza halatta ne ko haram ne sai ce ga aya ga hadisi ko ba haka nan bane in yace abu kaza haka yake sai ce ga aya ga hadisi in yace abin nan ba haka yake sai kawo aya da hadisi kaga haka ake addini amma in ba haka ba kawai kace a abu kaza haka nan na an kace kawo hujja sai ce a haka ta yi min abu kaza ba haka yake ba an kace kawo hujja sai haka ta yi min to duniya wa abba ta yi ba haka in dai a faɗi magana na a ce haka ta yi min wa bai faɗi haka eh ka ji sha'ir yace wa nunkiru in shi'na ala nasi qawlahum wa la yunkiruna alqawla hina naqulu wa nunkiru muna musu in shi'na duk lokacin da ta yi muna dadi ala nasi qawlahum in mutane sun faɗi magana ma'ana duk duniya ko faɗa muna iya cewa ba haka nan bane in mun ga dama wala yunkiruna alqawla hina naqulu yace ba wanda ya isa ya musu magana mu in mun faɗa ka ji jiji da kai ko yana daga cikin wato agradu shi'r ka karanta agradu shi'r al-arabi ko kuma agradu shi'r bi sifa amma daga cikin shi akwai al-fakhr akwai al-ghazal akwai wane ne wane ne tan ka bi da ku da ba ku ta tahiya yace to idrabul intiqali min idrabul intiqali li bayan kunhi takdhibihim wa anna halahum fil muwadarati bit takdhib qabla at-ta'ammuli a'jabu min asl at-takdhib id annahum badaru ila takdhibihi sun yi gaugawa in ji ibn ashur na karyatar da alkur'ani duna nazarin fi adillati sihhatihi ba tare da sun hankalta ma dalilan da ke nuna ingancin shi alkur'anin ba allati ashara ilaiha qawluhu wadda Allah ya ishara zuwa gare su wadda Allah ya dalilan da Allah ya ishara zuwa gare su wa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah ka gani kenan abin mamaki ne shi yasa kada ka ƙaryata mutum sai ka san kai hatta da hukunci kan mutum kakka yabi mutum sai ka yi sai ka yi mu'amala da shi domin rashin yin mu'amala da mutane suna sa duk a bata maka mutum a ce maka kakka saurare shi kakka saurare wa'azin shi kakka bari ku yi magana da shi yau ana ai ba gaskiya bane ina fata ana fahimta ta sha'ir yace la tamdahanna ra'an hatta tujarribahu wa la tazummannahu min ghairi tajribi la tamdahanna ra'an kakka yabi wani mutum hatta tujarribahu sai kai mu'amala da shi wala tadhummannahu kakka zarge shi min gairi tajribin ba tare da ka jarraba shi ba mu ko in wasu ce wato in can na kirki na kai ba sai ka ce eh na kirki na in an ce ka hujja sai ka ce a'a su wane sun ka faɗa in ka ce su wane sun ce ba na gari bane in ka ce ma ba na gari bane an ka ce ka hujja ka ce a'a kai dai haka an ka faɗa eh haka nan da ina za samu mutumin kirki kin ka bincika masoyan shi ne makiyan shi ne in masoyin ka dace kai na kirki ne bai isa in makinka na ce kai ba na gari ba wani bai isa ina fata da fahimta ta amma in mutumin kana yan nuna kai ba na gari ba ne to nan na ya kamata a dan tsaya a dan yi tunani to amma mu nan duk babu ranmu da wannan da an ce kaza da ma wani abin da yake jira a faɗi kenan ko ya san ƙarya na an ka faɗi kanka sai ya ce haka nan daina shi dai a daidai a daidai da ya ci mutuncin wani ya ji daɗi to mu dawo zuwa ga sharhul mufradat bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmi a a sun karyata abin da basu kewaye sani da shi ba ai alqur'anu inji mai jalalaini shine alqur'ani wa lam yatadabbaruhu basu yi tadabburin ma'anonin alqur'ani ba walamma waggalamma ba waccan ce ba ta lokaci walamma ja'at rusuluna lutan an gane ko waccan tana shiga ne cikin fi'ili madi akwai lamma wadda take jazmu na fi'ilul mudari kadiba cikin at-tadribatul lughawiyya juz'i na hudu na Sheikh Abdul Latif Ahmad Shuwairif ya kawo bambancin ta tsakanin ta da lam wagga lamma da ita da lam duk suna yi ma fi'ili mudari jazma amma akwai dan bambanci an gane ko ita wagga lam ta kore an gane ko abin yayi nisa amma lamma an gane ko tana nuna abin bai jima da wucewa ba ita lam yana yiwa bai jima da wucewa ba yana yiwa ya jima da wucewa amma lamma yana nufin kusa kusa bal kadzabu bima lam yuhdu bi ilmi wa lamma ya'tihim ta'wilu qalat al a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhul al iman fi qulubikum al rama kaga ya hito ko to walamma ya'tihim ta'wilu tawilin alqur'ani bai zo musu bai zo musu ba ma'ana haƙiƙanin abinda alqur'ani yake faɗa ina fata mun fahimce ni wasu kace abinda ake nufi haƙiƙanin abinda alqur'ani yake faɗa na azabar da za a yi musu a duniya tunda alqur'ani ya faɗi cewa nan duniya in ba su tuba ba za su yi mi za su gane kurinsu ko ba haka nan bane Allah ce sayuhu zamul jam'u wai walluna dubur ai anan duniya ne ake zance wasu sun kace a walam ma ya'tihim ta'wiluhu shine abinda qur'ani yake ba su labari na kiyama bai zo ba na fatan fahimce ni shine ta'wiluhu haqiqatan abinda alqur'ani dan qur'ani ya bada labarin wuta ya bada labarin aljanna ko ba haka nan bane Allah ce wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilm hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun hal yanzuruna illa ta'wila yawma ya'ti ta'wiluhu yaqulu alladhina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq fa hal lana min shufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mal ghayra alladhi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun haqiqatan abin na fata an fince ni wa rafa'a abawaihi 'ala al'arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wala ma yatim ta'wilu to kajiya dai ko duniya ko lahira ko a ce dukkan bin basu zo musu ba tawilin na duniya bai zo musu ba kuma tawilin na lahira bai zo musu ba kaga shikenan ka tsira walamma ya'tihim yace ai lam ya'tihim ta'wiluhu kenan aqibatu ma fihi min alwa'id karkon abinda qur'ani ya musu narko na azabar duniya da na azabar lahira domin alwa'id bai tsaya ba ga azabar lahira an gane ko kazalika yace at-takdhib kenan irin wannan ƙaryatawa kazzabal ladina min qablihim waɗanda suka gabace su sun ƙaryata rusulahum in jama'i majalalaini maf'ulun bihi mahdhufun kenan sun ƙaryatar da manzannin su ko ba haka nan bane to nan kaga qur'ani yazo da al-ijma' kazalika kazzabal ladina min qablihim su waye gabanin su ai mujmal ne kaga mutanen annabi nuhu suna gabanin su ko ba haka nan bane kazzabat qablahum qaum nuhin fakazzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir mutanen annabi salih suna gabaninsu ko ba haka nan bane abin nan kazzabat samudul mursalin mutanen annabi hudu suna gabaninsu kazzabat qaumu kazzabat adul lil mursalin id qala lahum akhuhum hudun ala tattaqun mutanen annabi ibrahim almuhimmu alladhina min qablihim din nan mujmal ne ayoyin da suke nuna an karyatar da wadancan annabawa akwai su tafsilan akwai su ijmala na fata an fahimce ni yawwa haka na abin zai tahiya Allahumma amin ya rabbal alamin fanzur Allah ce to ka kalla kaifa kana aqibatu zalimin ya ya karkon azzalumai yake bi takdhibir rusuli da sun ka ƙaryatar da annabawa ka kalla nan kallo ba anahin ya kalla da ido ba na fata an fahimce ni domin lokacin da hanka halakar da waɗannan mutanen baya nan amma na ana son ya kallo irin bi kallo na basira shi qur'ani in yace unzur kala uku yake an gane kala nawa uku akwai unzur ka kalla da idonka an gane ko akwai unzur ka kalla da zuciyarka an gane ko sannan akwai unzur ka hada biyu unzuru ila samarihi idza asmara wa yad'i ku kalla nan ku kalla da idonku kuma in kun kalla da idonku ku yi kallo na basira dan ku san ba wanda zai yi wannan sai Allah an gane ko afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat su kalli yadda an ka halicci raƙumi suna ganin yadda an ka halicce shi kallo ne na basira irin halin da Allah ya don ba ka gani abin da ke cikin mahaifa ba za ka ga yadda an ka yi shi amma a zamanin nan da aka yi na'urori ana iya kafa na'ura kuma a gani da ido mun jiya da kyau to fanzur kaifa kana aqibatu adh-dhalimin ka kalli karkon wanda sun karyata manzanni bi takdibir rusuli ai akhir amrihim in jama jalalini shine karshen al'amarin su min halaki da Allah ya halakar da su fa kadhalika Allah ce to kama shi mai jalali ce kama haka ne Allah ya ce nuhliku haula za mu halakar da waɗannan domin duk wanda ya karyatar da manzo in bai tuba ba ni za a yi da shi azaba za a yi da shi Allah kai mu na tsari mun ji wannan da kyau ko to fanzur kaifa kana aqibatu zalimin ka kalli karkon azzalumai mai addurrul masun fi ulumil kitabil maknun as-samin al-halabi al-andalusi yace da Allah ce fanzur kaifa kana aqibatu zalimina akwai al-udulul qur'ani anan asalin magana fanzur kaifa kana aqibatu aqibatihim ko ba ka nan bari tun da an yi zancen balkar zabu ba an ce sun karyata ba ai wawan an ka kawo bi ma lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu fanzur kaifa kana aqibatihim amma sai ce fanzur kaifa kana aqibatu adh-dhalimin sai an kai wad'u adh-dhahiri mawdi'al mudmar maimakon a kawo zamiri shan kawo suna zahiri to mun ji wannan to me yasa an ka kawo shi yawa ga nan bane eh ai udulki yana buƙatar dalili sai sun ka ce saboda wato dalili guda biyu manya الدليل اللفظي والدليل المعنوي على رمى دليل لفظي ودليل معنوي dalili na lafazi saboda ayoyin da sun ka gabace ta sun kare da nunun da nunun da nunun in an ce fanzur kaifa kana aqibatihim kaga nunun ba ta zuwa amma da ayoyin da sun ka gabace ta da waɗanda za su zo bayan ta suna karewa da nunun da nunun da nunun sai an kai mura'a cikin wannan kaga an ka cewa ma kana hadha alqur'anu an yuftara min dunillah walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsil alkitabi la rayba fihi min rabbil alamin nun ce ko am yaquluna iftara qul fa'tu bi suratin mithlihi wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin nun ce bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluhu kadhalika kadzaba alladhina min qablihim fanzur kayfa kana aqibatu zalimin nun ce ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين إذا ما كرتم قرد دليلي لو لا رمى لفظي كو تو سي معنوي شي كو دليلي معنوي an gane ko inda an ce abin nan fanzur kaifa kana aqibatihim akwai wata ma'ana wadda ba za a samu a nan ba amma da ce fanzur kaifa kana aqibatu zalimina ya kawo ismun mushtaqqun alladhi yumkinu an yustanbata minhu al-illa fanzur kaifa kana aqibatu zalimin ka kalli karkon azzalumai ashe wadan wadu wanda ya karyatar da annabawa matsayin shike azami kaga bai ce fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin ba ya ce bal kazzabu kadhalika kazzaba ko ko ce fanzur kaifa kana aqibatul mukazzibin ko da zahirin bai kawo sai ya ce fanzur kaifa kana aqibatul zalimina dan ka samu cewa ma'anan mai ƙaryatar da annabawa azzalumi ne kuma duk azzalumi Allah bai mi zai kare da shi wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin zalunci shine illa to kaji dalilin da yasa qur'ani in ya kawo kalima udulun din nan naga ya maka duk kalmomin qur'ani ka bi so kaf sai ka samu wannan eh udulul qur'ani in harafi da kace me yasa ba ka wannan ba in kalima ce me yasa ba ka wannan ba in an ka sa wannan gaban wannan me yasa an ka sa wannan gaban wannan ka kama istinbadi sai kanka ya ci mun je wannan da kyau fanzur kaifa kana aqibatu zalimin ka kalli karkon azzalumai yadda yake bai ce fanzur kaifa kana aqibatu zalimin wa zalimati ba ko ba kana bane eh to me yasa ba ce wa zalimati ba Allah taghlibi janibi dhukuri ala janibi al-inath yusuf a'rid an hadha واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين بيت خاطئات با كما هكذا بني sannan kuma yace mi ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكتابه وكانت من القانتين وكانت من القانتات با سي تغليب جانب الذكور على جانب الإناث القرآن إن المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين الله كثيرا أعد الله لهم مغفرة بيتي أعد الله لهم ولهن القرآن انت كيف القرآن baiwa a ce za a ɗaukar tafsiri alkur'ani a ita sagagagagagaga a'a komi gwargwado a bashi haƙin shi eh mu mu ce mun kai ƙarshe ba amma ɗalibai ilimi wuce muna ɗan kawo ta mu fa'ida wanda mun ka sani fanzur kaifa kana aqibatu zalimin allahumma amin ka kalli karkon azzalumai da ya kasance kenan karkon su ba mai kyau ba sai ai istinbatin illa illa da ta sa an kai musu wannan hukunci saboda su azzalumai ne sannan nan kalima ta zalunci nan zalunci babba ake nufi shine kafirci domin wato yana daga cikin abin da ya kawo ma mu'tazila da khawarij matsala kun ga in an ka ce munafinci munafinci kala biyu ne akwai annifaqul akbar wanda yake fitar da mutum daga cikin musulunci akwai annifaqul asghar wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci nifaqul amali kenan kuma da aka ce ayatul munafiqi thalath idha hadatha kadhaba kaga inda kowa duk wanda ya magana ya karya ina fata mu ce munafiki ne ya fitar daga cikin musulunci ai da ba a samu musulmi ko sai yayi wahala to akwai munafici babba akwai karami haka fasikanci akwai babba akwai ni akwai karami kaga cikin sadr da ce afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawuna kaga da mu'mini da fasiki kaga da kafirci kini da fasikanci amma da yace walakinna Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum sajmi wa karaha ilaykumul kufra wal fusuqa ya bambanta su haka in yace zalunci shi ma akwai zaluncin da abinda ake nufi an fita daga cikin musulunci inna shirka la zulmun azim wal kafiruna hum zalimun akwai sun in yace zalunci ba yana nufin an fita daga cikin musulunci ba wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun to haka akwai fasikanci in an ce fasikanci ko an ce zalunci ko an ce shirka hatta kafirci in an faɗa ba yana nufin ko da yaushe an fita daga cikin musulunci ba wani lokaci an ka ce kafirci ana nufin kafirci ne karara an fita daga cikin musulunci wani lokaci kuma in yace kafirci yana nufin an butulce ma ni'ima wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin ba yana nufin annabi Musa kafiri bane don shi fir'auna ba musulmi bane yana nufin kai butulu ne to in baka san wannan ba sai kai ta zuwa ka dauki hukuncin wani ka dora ma wani ina fatan ana fahimta ta mun gane wannan to nan zaluncin wanda yake nufi a ranma karamin ko babba nan zaluncin da aka ce fa duka kana ka zalimina eh an ka ce hobal kazzabu kazzabu alarama a babban ne yawa alarama eh haka ne haka ne alarama babban ne saboda duk wanda ya kare ta manzo miyar shi kafiri ne sai an hankalta mu siyaqi da munasaba da wane ne da wane ne amma dalibai ilimi suna son su fitar da hukunci ba tare da hankalta ma ka'idodin ilimi ba da ayoyi da hadisai da maganganun magabata kawai kai kai shi kenan da ka iya larabci kai ma gwani na tana ma ko larabcin baka iya ba eh kawai da son ɗina kaka ka faɗa cikin dasi kai dai kai ma a ce ka ce wallahi ka sha wannan ba son na aka a ce ka ce ba kai fatan ya zaman to ka iya ba wanda zai hana kai musulunci aiki amma ka tsaya matsayinka kuma duk abin da zaka faɗa ya zaman to kana da dalili amma in don a gane ka ne cikin TV a kawo ma kamera a abin nan ka samu babban riga da rawani a sa maka shak sai ka ga mai yan jarida magana ya ce kai na ga shak na kun ka sami eh sai ya zo da wadubbai ya ce gobe ka ka sami shak na wuce shak sai an samai alshek haba jama'a ba wanda zai hana kai musulunci aiki amma ka tuna cewa tafsirin alkur'ani magana Allah ce kake faɗa za ku haɗu da Allah hadisi wa in kace manzo Allah sallallahu ya ce za ku haɗu da shi ba in kace malam wane ya ce bai ce ba za ku haɗu da tashin alkiyama لا تظلم إن شاعر لا تظلموا الموتى وإن طال المدى إني أخاف عليكم أن تلتقوا kakku zalunce su don kuna ganin suna lahira kuna duniya don yi ma mamaci ƙarya ya fi hatsari da ima mai mai rai ƙarya don mai rai kana ganin shi ka nemi gafara to wanda Allah ya wallahi ai hattara wallahi mai hattara ya wani ɗaliban ilimi malam wannan aya ba ta samu shiga amma mu dan karanta ta sai Allah ce mi
wa minhum من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين نعم ابن عاشور أتكن تفسير سا التحليل والتنوير مناسبة ذا مفارد إتا yace da Allah ce wa minhum man yu'minu bih yace atfun ala jumlati bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmi atafina an kan akan jumlar cewa sun qaryata alqur'an sun qaryata abinda basu kewaye sani da shi ba yace li anna al ikhbara an takdhibihim domin da Allah ya bada labarin qaryata wanda sun kai ma alqur'ani bi annahu duna al ihatati bil ilmi cewa kenan ƙaryata wasu ba ta kewaye ba ta da alaƙa ba ta wato marashiya kenan kewayewa da ilmi ce yace to ma abin nan bi annahu dunal ihadati bi ilmi ma kadzabu bihi su kewaye sani da abinda suka ƙaryata ba yaqtadi an an takdhibahum bihi laysa an basiratin wa ta'ammul ya nuna kenan sun yi ƙaryatawa ne ba akan basira ba da zurfin tunani wa ma kana bi hatihi al masaba hatihi ishara ne ana cewa hadihi ana cewa hatihi to duk abin da ya kasance cikin irin wannan hali kana halul mukaddibina fihi ko maftutan ya kamata a rubuta an gane ko sai ya zamanto rarrabe fattata abinda an ka tattake kenan ya rarraba ya tarwatse hatta ya bulugu ila an yakuna takdibi takdiban ma i'tiqadi nafi al-kadhibi anhu sai ya kasance wasu na ƙaryatawa ma i'tiqadi nafi al-kadhibi anhu an gane ko suna itiqadin kore ƙarya da gare shi walidhalika jaa mawqi'u hadhihi al-aya aqiba al-ukhra mawqi' at-takhsis lil-'am fi adh-dhahir an gane ko kenan sai yazo karka bayan wannan aya wannan aya ta zo ne mawqi' at-takhsis dan ta kebance lil-'am ga 'am fil fi zahiri a zahiri aw li bayanil mujmali ko ko don ai bayanin abin da yazo dunkule min adamil ihatati bi ilmihi na bayanin cewa busu kewaye sai da shi ba kamata kaddama bayanuhu bima lam yuhitu bi ilmihi fa kana haluhum fil ima'i bil qur'ani ka halihim fi ittiba'il asnam kenan hali halin su ga ishara ga alqur'ani kamar halin su ne ga mimi game da bin gumaka id qala fihim wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna wai abin da yake son ya ce da an ka ce wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi ba Allah ce duk sun karyata ba an gane ko kazzabu ai ya shafi duk sun karyata to amma sai Allah ce wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi duk da haka za a samu wanda zai yi imani daga cikin da alqur'ani za a samu wanda ba zai yi imani ba amma ni abin da zan dauki wannan aya shine nan lalla shine Allah yake ma manzo sallallahu alaihi wasallam da alƙawari kazzabu sun karyata to kakka san tsammanin haka abin zai tabbata wa minhum daga cikin su man yu'minu bihi akwai wanda zai imani da shi wa minhum man la yu'minu bihi kaga sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu mi ya samu sauki kai san tsammanin abin zai doge haka an ji abin da dai ibnu ashur ya ce da kuma abin da mun ka faɗa to bari mu gani lokaci yayi mu dan faɗi abin da shi mai jalali ne yace wa minhum yace ai ahlu makkah mutanen makka man yu'minu bihi akwai wanda zai yi imani da shi li ilmi llahi zalika minhum domin Allah ya san haka ko ba haka nan bane wa minhum daga cikin su man la yu'minu bihi akwai wanda ba zai yi imani da shi ba abadan har abada wa rabbuka ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'lamu shine masani bil mufsidina da masu banna ko ko a'lamu shine mafi sani bil mufsidina da masu banna yace tahdidul lahum da ha babbani narko ne Allah yake yi ma'ana kyale su mu mun san abin da suke aikatawa kakka damu da su iya kakka kai musu wa'azi in sun dauka to in ba su dauka ba mun san abin da suke aikata kuma za mu sakanka musu da shi ina fata ana fahimta wa rabbuka a'lamu bil mufsidin to ba za mu samu kakare waɗansu bayanai ba game da wannan aya nan ya kamata mu jaburki sai sati mai zuwa yan akwai rayuwa sai mu tashi akan wannan ayar bi idnillahi ta'ala abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh اللهم امين Thank you.